الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أباين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake dawowa da mu a ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatar a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul shu'ara'i wanda a mun kwana aya ta 104 wanda a yau za mu tashi aya ta 106 kenan a wanda za mu karanta a farkon kisar annabi nuhu alaihi salatu wasalam wanda annabi nuhu kamar yadda aka sani yana daga cikin annabawa kuma shi ne farkon manzo ma'ana annabi daban manzo daban fa akwai annabi wanda gashi annabi ne amma kuma allah bai aiko shi ya zo ya kira wasu zuwa ga addini ba to irin shi aka ce ma annabi kurum amma wanda aka ce ma manzo shi kuma wanda annabi ne kuma allah ya aiko shi da littafi ya kira jama'a zuwa su abu abota ma allah akwai wanda shi annabi ne shi ka- shi kadai ne kan shi ɗaya sani ba a aiko shi ga kowa ba to shi annabi nuhu shine farkon manzanni annabi adamu kaga shi ya fara zuwa duniya to tun daga annabi adamu ga lokacin duk kowa yana bauta ma Allah lahiya lau addini yana tafiya daidai to daga nan kamin zuwa lokacin annabi nuhu sai aka ce an kai waɗansu mutane guda biyar mutanen kirki bayan Allah ne masu ibada to lokacin da aka yi waɗannan mutanen to sai guda daga cikinsu sai Allah mai rasuwa ko da ya rasu sai sun kai shawara sun kace to aiko wannan da Allah ya wa rasuwa kamata yayi a su yi butun butumi nashi an gane kamar misali a saka kawai butun butumi wanda zai kama da shi ya wadan su rika ajiyewa suna ganin yana irin musu kewa sun kai shi sai sun ka aje shi nan inda suka ibada misali kamar a ce masallaci to ana nan kuma shi ma sai wani ya ah, guda daga cikin su ya ƙara rasuwa shi ma da wani ya ƙara rasuwa shi ma har yanzu duk mutanen kwarai ne fa da ya ƙara rasuwa shi ma sai sun ka dawo sun ka ce shi ma ya kamata su yi butun butumi na shi ma su aji mai kama da shi ya shi ma don suna kallo na shi ma suna iya kewar rashi ne da sun ka yi sun ka yi shi shi ma an ka aji nan cikin da suka ibada na biyu shi ma ya rasu haka na uku haka na har zuwa na dusu biyar ɗin dai bayan sun rasu dusu biyar ɗin kowanne kuma an yi butun butumi na shi an aji to daga nan sai su mutanen sauran jama'a kuma sai sun kaba bauta ma Allah kuma duk sai ya zama duniya kuma duk an ka an ka lalace ga lokacin sai ya zama duk suna bauta watan abubuwa wanda ba na bauta ma Allah din ba sai zan ba su bauta Allah to da an ka samu dogon lokaci kai sai sun ka zanna ma kala su ba su bauta komi da an ka samu dogon lokaci sai shi dan ya zo ya samu su wasu su jama'a sauran mutane sun ka ce sai shi dan yana samu su wasu cewa to wai ku haka za ku zauna ba ku bauta ma komi su ko su suna tunanin to amma yanzu wa za su bauta ba su ko san wani abu da addini a bauta ba sai ya ce masu da ba ga allolan uwayenku nan ba ga su can a cikin inda sun kai ibada ba cewa da waɗannan mutum mutumi ɗin na waɗannan mutanen guda biyar ɗin sai shi ɗaya ce masu ai su a allolan asulin kakanninku na can baya da an kayu su za ku bauta ma to daga nan ne sai mutanen su kuma sai sun ka ci gaba da bauta ma waɗannan mutum mutumin da an kai guda biyar ɗan ka aji to daga nan ne sai an ka samu bautar gumaka ɗin sai ya zama kawai suna bauta ma gunki kenan tun da kaga itatuwa ne an ka zaƙo an ka yabo da sura waɗancan mutanen sai sun ka dawo suna bauta musu to da da suna zo suna wannan ibada ne to nan ne sai Allah ya ko annabi Nuhu to ya ga musu ba su allola ba a'a Allah da ya halicci sama da ƙasa da suwa da duk abubuwa na ni'imomi da ya musu to shi za a bauta ma to shi da dalilin sai Allah ya ko annabi Nuhu ta amma farko duk ana bauta ma Allah lahiya nan amma kamin zuwa annabi Nuhu da aka samu wani tsawon zamanin to sai wanga abu ya faru don sannan ba a aiko ba a aiko wani annabi tsakanin annabi Adamu kawo annabi Nuhu din ba a aiko wani ba to shine sai daga nan ne sai aka aiko shi annabi nuhu din ya zo zuwa ga kiransu zuwa ga Allah din wannan wannan kisa da an ka zo da ita ita ce zaka ji wasu suna juyar da su kuma lamarin daban sai su ce shi asalin hotunan shefanni da kuma gani ana yi ana sanyawa su kuma kasan duk yadda za a yi dai a karkata sai an juya abin ta yadda ba can karatun ya dusa ba sunayen kaku na mutum mutumi sun kai ko to wannan hoto ne shi kuma kaga hoto da mutum mutumi suna da bambanci kuma in za a yi magana a ce hoto ne abba daidai ba haramun ne a yi amfani da shi ya to aiko hotuna suna da yawa ko don shi mai faɗa da cewa ana sa hoton wani malami ko na ba shi in ka bincika shi yana da nashi hoton shi kuma nashi na kai ne an ɗaukai hoto ko to me yasa nashi ya halatta amma na malami na abin halatta ba ko kuma in ma bai yi hoton shi ba ƙila yana ya ɗauko hoton ɗan siyasa ya zo ya sa gida ne ko kuma ɗan ɗane zo ya sanya ko yana kallon ɗan ɗane ya sa taguwa da hoton wani ɗan siyasa misali ko wani abu to shi me yasa ya halatta shi kuma amma na malami na ɗaya bai halatta ba ina ka samu hukuncin to sannan sai a gurgusa ma gaba ba ma magana mutum ya ɗauko hoton wani ba a'a shi da kai ne ɗin ga ɗauki da hotuna wasu ma har na kahure ne kuma ya ta sallah da su ba ai su naira dubu dubu a kawo hotunan mutane ko kuma da sauran duk kudin nan akwai wanda ba wanda bai da hoto tun daga naira dubu ɗari biyar ɗari biyu naira ɗari har a dawo naira hamsin ishirin duk wasu maka hore ne kuma kuma mutum ma ya sa aljihu ne ta sallah da su ciki amma da ya halatta ko na malami na ɗaya shi bai halatta ba to kaga in ka diba abin za ka ga cewa to akwai sun zuciya ciki kenan to saboda haka sai suka ci sun ce ai wai shi asalin hotunan shi wani da aka sa ba haka lamarin yake ba hoto ai don ka zo ka sa hoto to su wadancan Allah bauta musu ga sun shi allolansu ni ko ko na sa hoton wani shehi na ni ko ban dauke shi Allah ba don ba na mai raka'a ko guda ko mai azumi ko guda to kaga in kace ana bauta mai kaga kaya mutane kazafi da ƙarya kenan to saboda haka kun ji asulin da yasa shi annabi nuhu din sai Allah ya aiko shi ga mutane sannan annabi nuhu ana cewa watan lakabi ne shi wannan nuhu din ba sunan shi bane ana cewa wata rana ne ya zo ya ga wani kare to sai karen yana da halitta hakan ga ba mai kyau ba to sai ɗayan faɗi magana kamar ta aibanta shi wannan karen to shi ne sai Allah ya ce mai a shi nuhu shin halitta ta ka aibanta ko ko da ni ni da halice shi din to ga magana ce sai ta mai da hankali ka san bayan Allah mai annaba masu matsayi wajen Allah sai hankali ne tashi jin waga kalma Allah ya gaya masa haka cewa ni ka ka aibantawa a karin halitta ta ka aibanta ko ko ni da halice shi din to sai annabi nuhu ya kama kuka saboda tsoron Allah ya ta kuka to irin can bayan ya gama kuka irin shi shika din nan irin shikatai na kuka din nan to shine asalin kalmar nuhu din to wai saboda wannan kukan da ya yawai to shi yasa sai an ka natsa mai suna sai an ka mai lakabi da cewa nuhu wai mai yawan wannan kuka da shika saboda tsoron Allah eh amma suna cewa sunan shi Abdul Gaffar yake eh su ya suna annabi Nuhu Abdul Gaffar wasu eh Abdul Gaffar wasu kuma sun ka ce ana shi mashi yashkuru eh to duka dai an zo ya zo haka nan din sannan Allah ya koshi zuwa ga mutanen shi ana ce musu banu rasibin sunan mutane da aka aiko shi gidan gari shi banu rasibin sannan ya zo ya zauna cikin su kamar inda Allah ya gaya mana can cikin wata sura inda yake cewa fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 ama shekara abin da ya shekara 950 yana yin wa'azi din 950 kuma duk shekara kowace daga ciki wadda shekara 950 da yana masu wa'azin mutum 80 ɗaya sun kai imani ciki kaji ko ga shekara bai samu mutum guda ha mutum 80 cikin shekara 50 saboda Allah mai tsawon rayuwa kuma cikin shekarun ma kuma ba cikin jin daɗi ba saboda abin da ya sa tun da dusa da zai yi wa'azi ne kira su zuwa ga Allah lokacin za su rika mai abuwa da cutarwa tsakanin bugu da zagi da mi ba abin da ba su har sai ma sun bugi shi wani sun azama ya mutu wani bi su bar shi nan kuma dai daga baya kuma ya horhodo kuma ya taso ko bai wasa tun da Allah ya sa shi din to haka ya ci gaba har shekara dubu ba hamsin yana musu wannan mutum tamanin kacal so kai imani subhanallah aka ce mutum tamanin din shine namiji arba'in mace arba'in kaga kenan rabi maza rabi mata kenan to su ne sun kai imani daga cikin mutane na shi annabi nuhu din wasu ma mutane ma hacewa sun kai mutum shida ne sun kai imani an samu sabani malai wasu sun ce mutum shida ne kawai sun kai imani sun ka ce kuma 80 din to saboda haka mutane shi kashi sun haƙar ya tashi sun ka yi abubuwa da marasa kyau duk ya kira zuwa ga Allah su zo su bauta ma Allah su yi imani da shiya amma ƙarshe abin da suke ce mashi sai suke ce mashi ya nuhu ƙarja da tanna fa aka sarta jidalina fa a ce na bi mata idona in kunta mina sadiqina kai nuhu ka cika jayya da mu wasu ka ce mashi ba wai ka cika jayya da mu kana musu da muwa kai in gaskiya ne kai annabi ne kai ka zo mana da abun da kai muka mana alƙawari na azaba da akawo mana azaba mu gani ka ji wannan izgili haka suke ce mashi annabi nuhu sai ya ce musu ai inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bi mu'jizina yace to ai Allah ne zai kawo muku azaba ba niyya ba kuma ku sani in ya kawo ta ba ku isa ku tsere ma Allah din ba sai ya kama ku to haka dai annabi nuhu dai so kai ta wannan gwagwarmaya shekarar 1950 yana wannan gwagwarmaya tare da suwa to karshe dai bayan an yi shekarar 1950 to daga nan ne Allah ya gaya mai cewa to kai annabi nuhu la mutanen ka ba mai ƙara imani fa shikenan lan yumina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'aluna Allah ce daga cikin su ba mai ƙara imani shikenan sun gama to annabi nuhu shi kuma ya ce to Allah in dai ba su ƙara imani to ai a halakar da su mana shikenan a huta sai addu'an nan rabbi la tazar adal ardi min al kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara sai ce Allah in dai haka ne waɗanga mutane tun da kafirai ne ba ƙara imani za su yi ba to ka halakar da su Allah in ka bar su ƴan uwan su kafirai ɗaya za su haihuwa to gara a halakar da su gaba ɗaya a huta to shi yasa sai aka kawo waɗannan watan daga nan da yayi wannan addu'a to Allah ya bashi umarnin cewa to ka je ka yi jirgin ruwa to sai Allah ya umarce shi da ya zo ya yi wannan jirgin ruwa to lokacin da ya zo yana wannan jirgin ruwa to shine wanda an ka zo yana yi amma kuma suna mashi izgili su kuma ai kamar yadda Allah ke gaya mana cewa inda Allah ce wasu na fulka bi a ayunina cewa ka rika ka ka yi jirgin ruwa kuma Allah ce muna kula muna ganin yadda abin zai tsaya wa wahayina da umarnin mu za ka rika yi din amma Allah ce duk da haka ne kuma wala tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mughraquna waɗanga mutanen zan nutsar da su a halakar da su wa sai ce amma ga ka tambaye ni kawai in ka gana halakar da su kyale ni kawai inji Allah ki ya ki ga annabi to shine yace ka tambaye ni labarin su to shine Allah yake cewa wai sunawar fulka sai gashi yana aikata yana wannan jirgin ruwa din amma sai gashi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu da sun zo sai su wuce suna cewa a'a no kuma yanzu an ba wa'azin kuma an koma kahinta ba haka suke ce mashi subhanallahi to shine sai yake ce masa to shikenan ai in tasharu min na fa inna nasharu minkum kama tasharu na in dai kuna bana wanga izgiri da ba a za mu raba mu ma eh haka yake ga musu da shi ya sa bane zai faru yace ba sai mu ta'alamuna da sannan za ku sa bane zai faru to za ku san man ya tihi azabun yuhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim za ku gane wane ne wanda azaba za ta zo ma kuma Allah ya kunyatar da shi ya sannan ya dawo cikin azaba din wane ne za ku gane gurin to shine bayan ya gama jirgin ruwa din an yi komi to sai Allah ya bashi umarnin cewa to ya zo ya ɗauki halitta cikin mutanen da suka imani gaba ɗaya ɗauki cikin wani jirgi ɗin an ce hada dabbobi ma aka ba shi umarni ya ɗauka ya sanya cikin jirgin kowanne ya ɗauki mace da namiji sai ya sanya to kuma ya haka nan aka ce lokacin can mun karanto lokacin baya cewa a lokacin da za a yi wannan azaba ɗin na ruwa ɗin to ta hanyar watan tanda ƙarƙashin tanda ne aka ce ruwan za su fara hitowa to kuma sai ya gaya musu haka nan su ko saboda izgilin sai suka samu salka kamar ta abin da hakan ga irin kasan akwai abin da zaka ga an zage kamar fata ta dabba ko bisa misali hakan ga za ka ga fata ɗaya ce misali ga ta lahiya lau sai ana zuba ruwa kamar matsayin kamar tukunya ina ta nan da abin ga sun dai gada abin da kan yawa to shine to sai sun kai irin wannan salka sai sun ka cika ta da ruwa sai sun ka ta sun ka yi gina sai sun ka sanya ta cikin ƙasa ƙarƙashin tanda da haka sai sun ka ɗan hude inda wani kasko yake haka an gane sai ɗaya ruwan suna hitowa suna gani hakan sun ce a ce a kira wuri a ce mai to ga ruwan da koko su ne waɗanda ka ce waɗanda to shi ne sai kawai sun kai wannan suka ce suna zabura an kirawo shi abu kai to haka ne ga ruwa can koko su ne waɗanda ka ce waɗanda da izgili fa amma su to shi ne sun kaji sun ka kirawo shi yana zuwa shi kuma bai san abin da sun kai ba sai ce lalle su ne maza maza ya ta ɗauko jama'a ya ce a ce a shiga jirgi a shiga jirgi ya ce an ka shiga jirgi to kaga su ku suna ta dariya suna ganin sun shammace shi suka ci gaba da haka to ƙarshe ana nan dai ruwa suna ɗan hitowa na wanda sun gasa ɗin to amma sun kaga alamun kuma wani gizai ɓaci sai ruwa sun haƙi ƙarewa an kai ta yi kuma sai ruwa sun haƙi sai ɗai kuma ruwa da ta ƙara yawa to nan ne Allah ya umarci shi ya cewa kullu hamil fi hamin kulli zawjayn sunaini wa halaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa ma amana ma'ahu illa qalilun Allah ya ce sai mun ka bashi umarni cewa watan ya dauki watan daga cikin wannan jirgin nashi ya dauki simfi kala biyu wato shi ne ya ɗauka maza da mata na fagar su musulmi wanda sun kai imani gaba ɗaya to su dukkan su an ka ce ya ɗauke su su kuma sauran dabbabi ya ɗauki da mace da namiji na duk irin nasu ya ƙare su kuma tun da duniya ce aka so a halakar gaba ɗaya to shi ne aka zo saboda su kaɗai ne a musulmi ciki to kaga tun da su kaɗai ne mai kaga yanzu duk an halakar da duniya ba laifi bane tun da duk ba masu imani ciki ne to shi ne annabi nuhu ya zo ya ɗauki waɗannan mutane ɗin ya zo ya sanya ya zo an ka shiga wannan jirgi to daga nan ne kawai daga nan sai Allah madauki sarki sai ya saukar da ruwa eh zaka ji can wata aya da zaka ji Allah na bani cewa kazzaban kazzaban qawluhum qawmu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujira sun kace kai ma ai mahaukaci da bai da hankali a suna tsawata suna mai dai abuwa da izgili to daga nan shi ko fada arab da huye roƙi ubangiji ne anni magaluban fanta sai ya ce Allah mutanen ga sunan jaye ne Allah ka taimake ni muna to shine Allah ci fa fatahana abawa bas sama'i bima'in munhamir Allah ci sai mun ka bude kohohin sama da wadansu irin ruwa masu kwarara cikin wanda ba ruwa ne irin wanda suke na rahama wanda aka zuwa suna zuwa kadan kadan ba to shine Allah yake cewa to wa fajjarna al-ardha uyuna ita ba ƙasa sai aka kike ta ita ma sai ga ruwa sama sun ana ruwa daga sama kuma ana ruwa daga ƙasa kaga ba taba ganin ruwa ana ruwa daga ƙasa ba ko na sama da ya gani to su sai gashi gashi an ka zo ga sama ga ƙasa din to Allah ce falta qalba'u ala amrin qalqud sai ga ruwa sun ka hadu bisa ga umarnin da ma Allah ya gama da wannan jaba shi ta halakar da su din nan take aka zo wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusurin Allah ce mun ka dauke shi bisa ga jirgin ruwa nan mai allura din nan wanda an ka sa kusoshi an ka yi an ka kera to shine Allah yake cewa tajribi ayunina sai ga shi jirgin nan an ka zo an ka saukar da waɗannan ruwa din sun ka zo duniya ko ina ta cika da ruwa ko ina hannan inda muke baka duk duniya ne an ka cika da ruwa din an ka halakar da kowa da kowa to shine Allah yake cewa da haka daga nan a wannan abin da mun ka yi mun ka tserar da su ga jirgin ruwan yana taya bisa ga ruwan Allah ya ce wannan jaza'an sakamako ne liman kana kufira ga duk wanda ya zama kafirci duk wanda ya kafirci ma Allah to wannan shine sakamakon da za a mashi Allah ce wala qad ha ayatan fi hal min muddakir yace mun ba wannan ya zama aya ga mutane ko ya zama akwai mai wa'azantuwa ya wa'azantu ya yi iman da Allah to karshe dai Allah ya zo ya halakar da waɗannan mutanen bayan halakar da saboda ruwan sun game ko ina duk tsawon icci sai da sun kure shi wai kan mutum ya hautan bisa ya ce kaga ko ya zama ba su kai gare shi ba to duk komai tsawon ce sai sun haka komai tsawon gini kuma sai da sun ka kai shi ma sun ka kure sun kauce shi ba kan gaba inda zaka shiga ka koyi to aka ce wasu kuma sun ta shiga cikin kogo suna koyewa kamar irin kogon duci kaga yayin shi da mata shiga kogon gida an gama da shi shikenan to kaga ne to haka an ka zo an kai ta yi wanda aka zo an ka halaka da dukkan su gaba ɗaya to daga nan to shine zaka ji bayan an gama an halaka da duniya duka to shine zaka ji ana cewa daga nan sai an ka Allah ya bada umarni da ƙasa din da sama din su dakatar da ruwa ko ya ardub da ima'aki wa ya sama uqli wa gidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimina Allah ya ce to dan saboda haka daga nan sai muka ce ya ke ƙasa ki kame na ki ruwa ki shanye su sama ita kuma an kace ta rike nata ita ma ta bar zubo haka nan tunda dama lamarin Allah kun fa yakun ne go inna ma amruhu iza arada shay'an an yakun lahu kun fa yakun ne to take Allah ba da wani jici ruwa su dakata jirgin shi kuma sai aka sa ya sabka bisa ga wani dutse da ake cewa dutsen Judiyu to can ya sabka to sannan aka dawo a lokacin kuma halakawa da kaga an halakar da dan annabi Nuhu ko Kan'ana eh da matar shi kuma shi annabi Nuhu dan su biyu ne da ban kalakacin jama'a ta din da mata ta da kuma shi dan shi din ana cewa ita mata sunanta wa'ilatu wasu kuma sun ce wa'ika a sunanta to nan dai a takaice dai misali an ka halakar da su waɗannan mutanen din na shi din daga lokacin shi annabi nuhu sanda ana cikin ruwan ka san uba da ɗanɗa ne misali ko ya ga ɗanɗan ya zo ya ƙi zuwa malaki ya zo ya shiga cikin jirgin shi ma amma ya ƙi shigowa to shine sai yana kiran shi yana ce mashi wana da nuhu rabbuhu wana da nuhu ibnahu wa kana fi mi'zalin ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirina sai ce ya kai ɗanɗana ka zo mana ka hau tare da muwa ka zama tare da kafirai wa shi kuma sai ce ai sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma'i ya ce ai ba matsala ai ba zan tai can ne zan samu wani dutse in samu wani ruɗin shigi wai zai samu wani kogo cikin dutse shigi wai can za ya shigi ya can zai koyewa dama ko can kafiri ne mutumin banza ne dama dama bai imani ba shi to shine sai ya ce mai ai ina la asima yau ma min amrillahi ka sani yau kan ba wanda isa ba abin da zai iya tsare mutum daga wannan zabata Allah ka zo ka hau illa man rahima sai dai wanda Allah ya ji kai kurum to suna cikin gama magana din wahala bai da hukumar mawuju kawai sai kun hon ruwa ya ci wani kun haya zo ba mai shi kinan bai makara ganin shi ba shi kinan shiga tsakanin su ba ka da mijin bugar kina sai zama shi kinan an ka nutsar da shi ya to kaga saboda shi kafiri ne bai imani ba kan ana a ci sunan shi kan ana dan annabi nuhu kenan sannan ita ma matar tashi ita ce wadda ake cewa wa'ika din ko kuma wa'ila ga can wanda Allah ke ba mu kisa ta yi ta mako darba Allahu masal lil ladina kafaru mar'atu nuhin wa mar'atu lutin kana ta tahta abdaina min ibadina salihain fa khadatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilina to shine Allah yake cewa Allah ya buga misali ga waɗanda sun ka kafirci mata annabi nuhu da mata annabi lutu dama mata annaba ne guda biyu dukkan su halakar da su aka duk mutanen manza ne su ma sai ya zama suna daga cikin kafirai su ma to shine Allah ya ce sun aya sai zama aya sun kasance ga su karkashin mutanen kirki manya manyan bayan mu shine annabi nuhu da annabi lutu amma sun ka haice su sun ka zama kafirai ba su yi imani da kyau ba sai zama suna zalunta su to Allah ya ce gashi nan karshe kuma zaman su karkashin waɗannan annaba bai wadatar da su da komi ba Allah ya ce daga nan mu mun ka ce su shiga wuta an ka sa su ta gaba da an ka halaka da su to kaga nan duk wa'azi ne Allah yake yi na farko dai wai in kai kana ɗanɗan wani babban mutum ɗanɗan annabi ne kai ko ɗanɗan wani babban malami ne kai to kada ya zama ma to tun da kai kana ganin aikai ɗanɗan wani ne to kuma shi kenan harkar ta rashin mutunci da sharholiya da abubuwa marasa kyau su za ka sa gaba to ya mutu ya sanya su gaba to lalle kai ne ne zai jama amma in ya kwatanta ɗaya ƙoƙari ya ɗan ayyuka na ƙwarai to in babanka ya hika daraja a wajen Allah to saboda fadala ta Allah jiya ai mai magana ceto ko to akwai ceto na faɗa maka karatun yawa gare shi akwai ceto na promotion da aka yi wanda za a daga daraja sama da wani wai mutum kai daraja ka bata kai can ba sai a sanadiyya ta sai a jaka sai a kai can don haka in kana da uba wanda yake na kwarai babba mai matsayi a wajen Allah kai ko baka aikin ka bai kai gare shi ba to don ɗaya ji daɗi aka ce lahira to daraja tashi din kai da adana sai a ba promotion sai a kai ka can inda yake din kaga matsayin ka naka aljanna ka karama ce ba ta irin tashi bace amma sai a ja sai a kai kacin amma in kai abu kwarai in kan baka yi ba to ba wannan haka nan in ma shi ma kamar irin mata ce ita ma da mijinta ita ma duk in shi ma ya hita ita ma haka za a mata ne za a daga jace ita ma a kai shi haka ne in kuma ɗanɗane shi ma an ka samu baban na kwarai ɗanɗa na kwarai to amma baban bai cin mai ba shi ma duk da haka za a mashi haka ne amma abinda Allah bai yarda ba ka zama mutumin banza da tuhur kuɗi shi yasa ka ji manzo Allah ya wani tauna tsakuwa da ake cewa ji ba haushi gado ayatu tsoro wanda yazo yana fadin yana kiran sai da Fatima radiyallahu anha yake cewa yake Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to a ki roƙe ni duk abin da kika so ki tambaye ni nan duniya la ughni anki min Allah shay'an in mun ka ce lahira in dai ba aiki ki na kware ba to ban iya wadatar ki da koni ai kaga sai da Fatima kaga ai ita a wannan abin bai yiwa ko ma'ana a ce ta zama mutum ne banza tun da bid'atun minni inji manzo Allah ko tsoka manzo Allah ce inji shi kaga gaba da za a ce jini manzo Allah ya lalace amma nan kaga manzo Allah yana yi ne ba da ita yake ba da sauran halitta suke ta sani ita duk matsayinta a wajen Allah da matsayin manzo Allah a baban nata a wajen Allah to annabi yana yin ishara ne na cewa to su sani duk wanda a tsakanin adda uba mai daraja ai kaga duk mai wani uba bai kai uban sai da Fatima radiyallahu anha duk wani mai daraja bai kai ga kuma daraja sai da Fatima radiyallahu anha ita ma to kaga sai gashi annabi yana ga mata irin wannan to wai don a gwada maka wa'azi ne Allah kai kai ka sani in kana karkashin dan wani shehi ne kai dan wani ne kai aikin manza ba ruwan Allah da kai to kaga nan ga dan da kuma shi ma annabi nuhu kan kan'ana kaga gashi abin da ya faru dan dan shi ne wanda ya haifa amma gashi kuma karshe ga abin da ya faru an ka halaka da shi da shi ma to wannan da irin wannan ne wani lokaci zaka ji wasu suna so in suna so su yi wani batanci sai suna yin hujja da shi su ce ai ba gashi nan ba wai kamar in ana cewa in an faɗi wani babban waliyi kaji an ce jikan manzo Allah ne sallallahu ce sharifi ne sai suna cewa to a cikin zuri'ar manzo Allah wace ba a samu waɗanda batattu saboda mi wai saboda cikin annabawa ai ga dan annabi Nuhu nan Allah ya halakar da shi ya to inda cikin annabawa ba a samu zuri'ar su ba a samu mutanen banza ya anka ya anka haka nan to kadi ba ga magana to sai mace gaskiya ne kwarai da gaskiya annabi Nuhu amma Qur'ani ne ya faɗa nashi mutumin banza ne ta ba misali kai in munce shehu tijani ko shehu abdulkadir ko wane ne wanda daga cikin shehu ne in ka ce shi ma haka nan ne sai wace to kai kuma wace aya Allah faɗa maka wanga dai Allah ne ya faɗi shi daga akwai hujja kwarai ku kuma kowa ya yadda to amma ganin kai ina ka samu ko ko a wani hadisi ne an ka ce haka kuma kaga ko da wani hadisi ba wani wuri inda manzo Allah ya ishara ya ce cikin zuri'ata za a samu waɗansu mutane masu batar da mutane batar tu yan bid'a manzo Allah bai wannan hadisi ba ya ce cikin zuri'ata za a samu masu batar da mutane yan bid'a ba shi wai yanzu zato da zato zaka gina kai da aka so kai ma mutane kyakkyawan zato ko annabi manzo Allah sallama yana cewa akwai wata dabi'a wadda an mai muni a wajen Allah wadda tafi komi muni shine su'uz zanni billahi wa su'uz zanni bi ibadillahi mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah wannan abu ya kai komi muni to wai kai da zato zaka zo ka gina ka ce ai da suna ci kuki manzo Allah ai suna ai zama bata tudu wai da zato zaka gina an taba gina akar abin haka saboda haka yanzu kaga shi manzo Allah da Allah ya ba alƙawari inna ma yuridullahu liyuzhi ba an kuma rijisa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhira Allah ya ce manzo Allah zai tsalkake min zuri'a shi tsalkakewa kuma kaga manzo Allah bayan Allah ya saukar da ga aya kuma annabi ya kare mata wasu ya kara masa wata special addu'a kuma har yanzu yazo ya kira sayyidina Ali da sayyida Fatima da sayyidina Hassan da Husaini radiyallahu anhum ya tawo da suwa ya dauko bargon da nashi mai daraja lulluba musu yace to Allahumma haula ya ahlul baiti Allah to wadanga ne ho iyalan gidan nawa fa zahab anhum rijista wa dahirhum tadhira yace Allah yana so ka tafiyar da duk wata kazanta daga gare su ka tsalkake mun su tsalkakewa ka ko san ba kazancin ta shirka ai ko to yanzu cikin zuri'a manzo Allah a ce akwai mushriki mai batar da mutane ga wagga addu'a da manzo Allah ya ko ko kana so ka ce Allah bai ashe ta ba manzo Allah wani shine mun hakar da lokanan baya fa wanda in yana so ko bai roƙa ba Allah yin yake dake to yana daga shi ya roƙa kuma to cikin zuri'a fa duk wani sharifin zaka ji an faɗi cikin hawa zuri'a da yake wanda annabi ya waga addu'a ne to saboda haka kaga shi yasa abubuwa akwai kulawa ya kamata a lura sannan sai wajen shi mata annabi ruhu din shi ma dan mata su ma ya zama wa'azi gare su su san cewa in ba su yi aikin kwarai ba to don suna auren wani babban mutum mai daraja a wajen Allah ba zai amfane su ba sai sun yi aiki da kwarai su ba dan me ga annaba mata annabawa ne nan ne amma ba su yi aikin kwarai ba sun shiga wuta to balle ba ta wani malami to saboda haka shi yasa dole ne sai sun zama sun yi biyayya yanda ya kamata biyayya tsakaninsu ga mazan nasu sannan da kuma ibada na bauta ma Allah sallolin nan da sauran abubuwa na falilai nan dole su kiyaye su in sun yi wannan to shikenan za su samu rabu alahira amma in kan musu yi ba to zaman su karkashin wani malami ko wani waliyi ko wani babban mutum ba zai amfani su ba su ba to Allah ya samu dace Allah mana muwafaqa saboda haka dai wannan shine kissa ta annabi nuhu ne wanda Allah madauki suke yanzu ita ce za a karanta mana a cikin wannan wurin wanda kissar nan ta annabi nuhu ta zo da ma cikin suri da daman gaske da yawa wanda da bakwacin za ka samu alkurani mafi yawanci kisoshin guda gwanin za ka samu waɗanda ba su da yawa cikin alkurani amma dai ita irin ta annabi nuhu suna daga cikin da masu yawa ɗin don ga sunan tun daga suratul alafi suratul yunus suratul hudin irin suratul anbiya hakan ga duk zaka ta samu waɗannan kisoshi din suratul mu'minin da su ara idan man karto can bayani ba lokacin da irin suratul ankabut da su safati haka duk zaka same ta a ciki suratul qamar suratul nuhin ga sauran duka suratul nuhin akwai ko yawa to kaga duk ciki ne a don an taba da kisoshin dai da sauran suran daban-daban to shine nan Allah yake ba da labarin shi annabi nuhu din yake cewa kazzabat qaumu nuhil mursalina mutanen annabi nuhu hakika sun karyata manzanni shine bita kazibihim lahu saboda karyata wasu da sun kai ga shi annabi nuhu din alaihi salatu wassalam lishtirakihim fil maji'i bit tauhid saboda wai abin da yasa an kace sun karyata manzanni ai kun ga annabi nuhu shi kadai sun karyata ko amma an ce kuma sun karyata manzanni to me yasa an kace haka nan kuma gashi shi kadai sun karyata malamai sun kai magana sun kace to abin da aka nufi din magana ta farko shine wai saboda duk annabawa gaba ɗayansu kowane annabi yana kiran mutane ne su su bauta ma Allah shi kaɗai duk ga tauhidin suka kiran su ai zaka ji wala qadar sanna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayrukum wa ila adin ahahu hudan fa qala ya qaumi ibudullaha shi ma wa ila samud ahahu salam duk dai zaka ji duk magana guda ce to shi yasa an kace saboda suna kira ne zuwa ga tauhidi to shi ne ake nufi din wasu kuma sun kace a'a abinda aka nufi dadewar da annabi nuhu ya ciki yana wa'azi din ya zama kamar matsayin annabawa da yawa tun da shekara 150 annabawa zai ai kaga ya zama kamar annabawa da yawa kenan to ko da menene dai abinda Allah ya tabbata dai cewa to sun kaita manzanni din to shine Allah yake cewa a mursalina iz qala lahum akhuhum nuh lokacin da shi annabi nuhu din ya ce masu dan uwansu annabi nuhu ya gaya masu shin wai ala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba ma'ana ya kamata ku zo mana ku yi iman da Allah ku ji tsoron Allah shine ala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun aminun hakika inni ni in ji annabi nuhu lakum rasulun aminu ni rasulun aminu manzo ne wanda yake amintacce Allah ya aiko da kuma lakum gare ku don haka ala tabligi ma ursiltu bihi ni amintacce ne bisa ga isar da abin da an ka bani umarni gare shi don haka abin da Allah ya aiko da shiya zai isa muku da shiya don haka fattaqullaha fattaqullaha wa adiyun wa ma as'alukum alayhi min ajri in ajri illa ala rabbil alamin to sai Allah madaukin sarki ya ce annabi Nuhu sai ya gaya masu fattakullah ku ji tsoron Allah wa tsi'u da kuma ku zo ku yi mana biyayya fi ma amartukum bihi cikin abin da na hore ku da shi ya min tauhidillahi na kadaita Allah wa da'atihi da kuma yi mashi biyayya sai ya ce masu kuma ku sani wa ma as'alukum alaihi min ajr ni ban tambaye ku wata jinga wata lada ba ga abin da na kai isa muku ba cewa ne ku zo ku biya ne ba abin wannan annabcin da Allah ya kula shi ba ka san da ma an ce mutum ya bada wani abu wani biya mai hanawi ko to sai ya ce to ban ce kuma da koyi ban so komi gare ku shine wa ma as'alukum alaihi min ajrin ban roki komi gare ku ba in ajira ni sakamakon lada ta baya ga kowa illa ala rabbil alamin da face yana ga Allah ubangijin talaka don haka Allah da ya aiko ni shi zai biya na ba ku ba saboda haka shi so nake ku zo ku yi imani kuro to fattaqullaha fattaqullaha wa adiyun qalu anu'minu laka wa attaba'aka al-arzalun to sai ya ce masu fattakullaha ku ji tsoron Allah wa auni ku yi mani biyayya to bayan ya gaya masu wannan magana cewa zo su yi imani da Allah kuma sannan shi ba wani abu ya tambaye su su biya shi ne isar da aika ba to qalu sai sun kace mashi wai yanzu kai nuhu an uminu laka yanzu za mu yi imani da kai ya liƙaurika saboda ka- ma- magana ka kace kai Allah ya aiko ka sai dai mu yi imani da kai ya alhali wata ba akal arzaluna duk mutanen da abiye da kai ma duk talakawa ne waɗanda ba kowa ba su abiye da kai sai mu zo mu yi imani mu kuma na'am dama mafi yawancin ma'aunin kafirai kenan su wai su tun da dai talakawa da suka bi ne ba za su imani da shi ba duk mafi yawanci annabawan kowanne za ka isko da ba talakawa ne suke tare da shi ba kuma ah, in ka zo kowa ga wurin manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ne ka san su Abu Jahal da sauran manyan kafiran har izgili sun kai ko sun ga suna cewa kai mu ha gaskiya Muhammadu ba za mu imani da kai ba in kana so mu yi imani ya za kai ka kawo waɗanga talakawa suna ware da waɗa gaban ka ka aji kuma haka ce mu zo mu yi imani irin su Bilalu su Suhaibu su Ammaru da sauransu wai ware da waɗa suka yi su kuma irin su manya da su kuma su zo su zanna majalisa guda tare da su wa wasu sun ka ce in dai suna son manza in dai yana so su yi imani to ya kore su tukun wai ya kore su kai wata magana wai sai ya kore sannan kai da wai wani ya- wai su suna yaki da manzo Allah ga wani ya zo ya imani da shi ya da shi ya wai amma kuma kaji wai ya kore su wasannan su kuma su da su imani to shine manzo Allah shi ko saboda mutum ne hadisun alaikum na'am yana da kwaɗayin shi dai a ce da duk kowa musulunta saboda maza Allah so ya kai duk kowa ta yi shiga aljanna wallahi maza Allah bai so a ta yi shiga wata ko kire duk so yake a ta yi shiga aljanna shi yasa kaje yana cewa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba yace kowa sai ya shiga aljanna sai dai mutum ya ki shiga kurum hasa bai suna cewa maza Allah wazai shi ba ya shiga yace wanda ya bi ni shi ne ya gode yana so ya shiga din wanda ya ki biya ta kuma shi ne wanda ya ki shiga din to sun yake kowa ya shiga aljanna to shi yasa yake da kwaɗayin dai kowa ya imani to saboda kwaɗayin da yake da shi ya imani sai yana tunanin to wai to ya za a yi tun da yana ganin ka waɗanga manyan mutanen gari in sun ka musulunta ai daɗa komi da- zai ta daidai kenan tun da manya sun shigo yana tunanin ko ko ya aiwatar da haka din to sai Allah sakon da aya yake cewa wala ta durjin lazina ya da'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajhahu kada ka kore su kada ka kore su wani wurin kuma sai Allah ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tudi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furda sai Allah ce bashi kar ka kore su eh kai hakuri ka hada kanka tare da kai da su ba to har manzo Allah ya zo ya cewa kai ya ko gode ma Allah ya gode ma Allah da ya sanya cikin al'umma ta ma har da waɗansu waɗanda ci hakuri hada kai ne da su ba aka ce ga lokacin ma da sun tafi ma ƙara jawo sai kai na kusanto shi zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ba shi umarni na'am to wannan kaga shi ma annabi nuhu shi ma haka mutane suka mishi wai wata talakawa da suka bi shi annabi za mu yi imani da kai ya wata ba akal arzaluna alhali kaskantattu ne wala kantattu talakawa suka bi ka sai mu yi imani da kai na'am eh ala قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون ƙala sai annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ci masu to aini wa ma ilimi min ma kanu ya'maluna to aini ba ni da wani sani ba ruwana da mai suka aikatawa wai sai sun ka ce ai talakawa ne ga sunan irin waɗanda dukawa ne masu ji ji mai hwata da gyaran takalmi da menene wai irin su ne su su ma sai su zo su yi su ma sai ce to ai na wannan ni ba ruwana da wannan saboda haka ai magana wai mi suka aikatawa na neman su ai wannan bai shahidi ba نعم kuma kaga shi ga ka'ida ta addini shi Allah babu wata sana'a in dai wanda zaka taya ne ka samu halal cikin ta ko wace iri ce babu wanda Allah ya rera ko wace iri ce in dai wanda zaka taya ka samu halal gare ta ne to ba ta da ba in ba wanda Allah ya rera ko wace shi Allah ba so ka taya kai dan ba so ya zama kana musulmi amma kana kana ga kana kara zubi shikenan babu wani abu wanda yake na aikin ka ko wata sana'a ta ka da an ga sani to ba so haka ne to sai ya zama wasu suna ganin cewa to ai suna rena sana'a waɗannan shi ko a wajen Allah ba haka bane in kai ka hewa tarin dukiya wajen Allah ba ruwan shi da kai ya inna Allah la yanzuru ila suwarikum ko Allah ba ya kallon surarku wala amwalikum ko kuma dukiyarku ba ruwan da dukiyarku sai dai walakin inna ma yanzuru ila qulubikum zu- zuciya Allah ya ka aiki da ita saboda haka in mutum na da imani da aiki na kwarai shi Allah ya ka aiki amma in ka hai kowa kyau ta duniya to Allah ba ruwan shi da kai ya in dai baka yi aiki kwarai ba ruwan da wannan kyawun naka din نعم Ah, to in haka na misali in na kyawo ne to shi Allah shi ya- shi ya ma kyawaye to in kyawun ya kaso sai ya halicci wasu kyawun can da yawa to kaga ni saboda haka kyawun dai sai an ce aljanna can za a yi da shi eh ana cewa shi can ka aljanna kyawun shi za a yi za a yi kyau ka kware da duk ba wani muke nan za a wani aljanna ba insha Allah eh an ce ko in yara aljanna ne ka bar lu'lu'u نعم hasibtahum lu'lu'un kan ko eh, wa yudfa alaihim guldan mukhalladuna wadana yara aka ce kamar lu'lu'u sai aka ce to wai yara annan balle mai gidan kenan to to wannan ne ya- sai suna ganin cewa wai su su za su aibanta su wai saboda talakawa ne to shine sai yake cewa to aiwa ma ilimi ni ba ruwana da sanin ai bi maka ban san ba ruwana da sanin bi maka nu ya amalu abin da suka aikatawa in hisabuhum ai sakamakon wa adalis hisabin su sakamakon abin da suke yi baya ga kowa illa ala rabbi kawai yana ga ubangiji na ne fa yujazihim shi da zai saka masu in sun yi aiki na kwarai ya ba su lada in ba su yi aiki na kwarai kuma ya azabtar da su wani ba ruwa na wannan ba matsala ta bane law tashuruna inda kun san haka da kun san da wanga abin da nake faɗa muku shine law ta'lamuna zalika da kun san haka din ma ibtubuhu da ba aibanta su da wannan sana'a da suka yi ba ai ba aibanta mutum da kala sana'a da yake indai halayka ne ba wanda bai sana'a ba shi kamata aibanta da ai to sai ya ce wa ma ana wa ma ana bi daridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin to sai ya ce don haka ina so ku sani wa ma ana bi daridil mu'minina ni kan bazan kore mu'minai sun kai imani da ni ba magana wai in kore su wannan magana ta su ba ba ruwana bazan kore su ba wa ma ana bi dalil lil mu'minina bazan kore wanda sun kai imani da ni ba in ana ni ai ba komai bane illa nazirun mubinun face ni mai gargadi ne ni mabayyani kuma Allah ne ya aiko ne muku gargadi in kira ku ku bauta mashi saboda haka ni babu ruwana mm to kalu قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون
to daga nan kala sai annabi nuhu ya ce kalu sai suka ce la in lam tantahi ya nuhu kai nuhu in dai baka bar wanga magana da kake ba kana kira mu zo mu bauta ba Allah ba in dai baka bari ba shi la in lam tantahi in baka bari ba ya nuhu ya kai nuhu amma ta qulu da ga abin da kaka faɗa mana kace wai Allah ya aiko ka in dai baka bar wannan magana ba la takunanna minal marjumina lalle zaka zabo daga cikin waɗanda zamu jijjehe zamu sa duwatsu mu jihe ka wato ma'ana suna ran kenan za su kashe shi kenan eh ko kuma wasu malamai sun kace la takuna min al-marjumina za mu jijjefe ka da zage zage zagi mana to shine a suka ga mai haka kala shi ko sai annabi nuhu ya ce masu rabbi sai ya ce ya ubangiji inda qaumi kazzabu ne yana so ya kai karawa da Allah kenan ya ce ya ubangiji inda qaumi hakika mutanen ganawa fa kazzabu ne sun karyata ne ya Allah abinda za a yi Allah fa fataha bayni wa bainahum Allah ina so kai hukunci فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين
to sai ya ce faftaha bayni wa bainahum Allah ina so kai hukunci tsakani na da tsakanin waɗanda mutane yanzu fatahan ina so kai mana hukunci ya Allah shine hukum bayni wa bainahum kamar hukunci tsakanin da waɗannan kafirai ya Allah wa najini in Allah ina so ka tseratar da niyya wa man ma'i da ni da duk waɗanda a tare da ni masu imani ka tseratar da niyya min almu'minin daga waɗanda a tare da ni daga cikin mu'minai Allah ina so ka tseratar da mu daga sharrin su
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهور ثم أغرقنا بعد الباقين to sai Allah madaukin sarki ya ce to daga nan fa an je nahu nan take bayan yayi wannan addu'a ya roki Allah ya tsiratar da shi halakar da suwa to Allah ya ce sai mun ka tsiratar da shi annabi Nuhu din wa man ma'ahu da shi da duk waɗanda a tare da shi ya fil fulkil mashhuri a cikin jirgin ruwa din wanda yake cike da jama'a wanda aka cika shi al mamlu'u minan nas wanda an cika shi da mutane wal hayawani da dabbobi waɗayar da tsuntsaye to da haka shikenan karshe aka halakar da suwa sai aka bar su wanda sun kai imani su kadai sun karge kurum to aka ce kuma daga nan aka dawo to kuma babu wanda an ce cikin mutum 80 din sun kai imani to dukkan su kuma tun da an ka sabka bayan an dawo ba wanda ya ƙara haihuwa kuma shikenan sai ɗaya annabi nuhu guda uku kawai da samu da hamu da ya fi su to su kuma su suka haidu duniya gaba ɗaya tun da lokacin duk duniya an ka halaka gaba ɗaya ka gaba shi yasa kun ka ji a jiya ne ko nake ce muku an ce ana ce mashi adamu na biyu adamu sani saboda wai annabi adamu shi ya uban kowa da kowa na farko to bayan wucewa annabi adamu kuma sai ga an halaka da duniya gaba ɗaya an ba annabi nuhu to kuma zuri'a ta ɗaya ta haihe sauran duniya duka to shi yasa ake ce mashi adamu na biyu to shine sai aka halakar da su baki ɗayan su shine Allah ya ce sun ba a garkana ba'dul baqina sannan sai muka wato sun ba a garkana sannan sai mun ka nutsar da ba'du bayan tsirar da shi annabi nuhu din albaqina sai mun ka tsiratar da watan saura min qaumihi daga cikin mutanen nashi din Allah ce inna fi zalika إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم to sai Allah madaukin sarki ya ce inna fi zalika hakika a cikin wannan halakar da kafiran annabi nuhu ya ce la ayatin ya ce wallahi ya isa ya zama aya wa ma kana akasaruhum mu'minina amma sai dai mafi yawancin mutane ba su kasance masu imani ba sai Allah ya ce wa inna rabbaka hakika ubangijinka lahuwal azizu shine wanda yake mabuwayi a cikin mulkin shi da duk hukuncin da yayi ta zanna ar-rahim kuma shine wanda yake mai jin kai ga bayan shi duk da ke ana cewa ar-rahim malamai suna cewa jin kai wanda yake ya kibanta amma a lahira ar-rahman rahama Allah ita ce wanda yake tana ga mai kowa da kowa na duniya sai ga Allah ya bada kuɗi ga musulmi da kafiri duk ba ruwa Allah sai ba kowa to kaga da musulmi da kafiri duk Allah yana bashi shi yasa ita duniya da ba ake cewa wai shi ilimi shi adda daraja kwarai da gaske wai saboda shi zaka ga kuɗi Allah yana ba wanda ka son kuɗi kuɗi kuma har wanda bai son kuɗi ma in Allah ta sai ba shi din to ai da za ka ganin wani gashi ka ganshi mutum ne mugu alamu bazzari ne har na wuce hankali amma kuma haka Allah ta ba shi kuɗi kuma sai gashi ya tara kuɗi din to wai ko ba kasan kuɗin Allah ta shi baka da sai baka da shikenan to amma sai aka ce shi ko ilimi ba haka bane sai in kana so ne dan ba ai duwa kana kwancin ka kawai sai dai kuɗin Allah zuwa ma ilimi shikenan kurum a a shi sai kana so sannan Allah ya ka baka din yaya kana so za ka gwada kana so din na cewa na zuwa makaranta din da karatu din kuma ka san shi ko shi ya komi wahala amma yana ganin za ba da labarin wahala karatu shi ba aje karatu na addini ma gehe sai a bada misali da wanda kowa ya sani da ka dauko karatu na zamani na boko ai ta kare mutum ya zo ya zanna ka ganshi yaro tun yana karami dan shekara bakwai ya kama yawo an nan bisa hanya zuwa firamare ya sai ya shekara shidda yana ta wannan yawo ya kare ta sannan kuma ya koma kuma a wuce kuma sakandare ya shiga jiniya shi ma ko zuwa sina shi ma sai shekara shidda tun yana karami kaga ya shekara yana dan shekara bakwai ya shekara shidda can shekara nawa kenan shidda ga bakwai sha uku kenan ko ya ta sakandare kuma ya kara wasu shidda nawa kenan sha takwas kenan ko to kuma sannan ya dawo kuma lokacin ma ko turancin kirki bai iya ba to ka gani ba ai wai saboda mai ba ma ya koyi cikin karatun ba tukun wai ba ma sa ba ai koyi ba ka gani ko digun ba ba ba a rubuta ba shi din ba saboda haka sannan ne daga bayan ya dan wuce gaba da sakandare sannan zai dan fara ganin ah ashe kai ana karatu kenan ashe shi ba komai ya kai ba ya wuce gaba da sakandare tun da bakin NCE zuwa diploma da sauransu dai sannan uwa ba ya wuce digiri da jami'a a zuwa daftarin daɗa hatto sannan daɗa sai ya zo cin ya haɗu da farfesa sannan sai ya gano cewa ashe kai bai yi kuyi ba ya tona yana ɗan kuri da ya yi turanci sai ya cece sai ya zuwa ashe kai shi hauka ne ya kai na bai sani ba to nan kaga karatu ne nan na duniya wanga na boko ne misali kaga shi ma dole sai an wahala sannan zai samu to balle shi ma na addini wanda shi ya fi komi wahala ɗin ma to wannan shi yasa sai ya zanki nan watan ake ba da misali cewa shi kuɗi ɗin da ilimi to kudi ilimi shine su ne su ne gaba saboda shi kudi aka ce ma in ka kula ma ai wayan kana da kudi wai su kudin nan kai ka gadin su ba su ka gadin ka ba in kana da kudi ba amma shi ilimi shi ka gadin ka ba kai ka gaji ne ba shi kuma in kana da shi to kaga irin wannan ne dai malamai suna fitar da abubuwa da dama ina ja ina taɓa yabanci shi ga muhimmanci na nema fadala ta neman ilimi wanda an yi bayani cikakke akan wannan matsalar din to saboda haka dana shine Allah yake cewa dai hakika Allah shine wanda yake cewa anan duniya sai Allah ya bayar da rahama ce da wanda ya kaso da ma wanda bai so amma lahira kam sai mu bi shine arrahim da shi kuma to shine Allah yake cewa inna rabbaka lahu al-azizur rahim ubangiji ka shine wanda yake magwayi kuma shine mai jin mai jin kai ga mai na lahira eh كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون to sannan dama ko ce wannan sura dama ta tattara kisoshi ne na annabawa daban-daban wanda a tun daga can duk kaga mun faro annabi Musa duk mun karanto nashi can a bara da sauran har zuwa ga shi annabi Ibrahim din to gashi yanzu mun zo wajen annabi Nuhu shi ma gashi mun ji nashi to sannan yanzu ko kuma Allah zai gaya mana shi kuma mutanen annabi Hudu shi kuma annabi Hudu alaihi salatu wassalam aka ce shi kuma annabi Hudu Allah ya aiko shi ne bayan an yi annabi Nuhu shi kuma an aiko shi ko su zuwa kabila ce sunan kabila adawa a sunansu inda suke zaune ana ce mora a kafi inda suke zanne kenan aka ce sunan wani kware ne tsakanin watan ƙasar yaman da kuma umman da kuma hadar maut sunan gari ne hadar maut ɗin shi ne za ka ji da aka ce misali shi can abin da a kafi a sunan garin ai ina ji har suratul hakafi a kai akwai suratul hakafi alkur'ani ne za ka ji ana cewa wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil hakafi eh to da haka suratul haqafi to wannan wurin sunan inda an ka aiko garin da an ka aiko shi annabi hudu kenan ga mutanen nashi din sannan ana ce musu adun al'ula adawan farko to su ne zaka ji ana cewa wa annahu halaka adan al'ula ko wa annahu halaka adan ula Allah shine wanda ya halakar da adawan nan na farko to mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam su ne yake ce haka nan din sannan a baya haka aka ce su wata kabila ce mai girma manya manya mutane ga karfi Allah bai taɓa yin halitta ta ɗan adam mutane irinsu ba da ƙarfi da girma ba to ai sune Allah ka bada labari alam tara kai fa'ala rabbuka bi adi irama zatil imadi allati lam yukhlaq mithluha fil biladi wadannan din wanda Allah bai taba halitta irin su ba a cikin garuruwa ba saboda karfi da girma to haka suke to Allah ya halicci waɗannan mutanen an ka zo amma wannan karfi nasu har ya rube su saboda suna ganin suna da karfi matuƙa to shine suka zo har suna zaka ji Allah na bada labarin su irin watan karfin da rube su Allah ke cewa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwatan suna yin girman ka suna cewa su wahi su karfi saboda ai kuma sa nabi hudu ya yi masu wa'azi su bauta ma Allah in ba su bauta ma Allah ba ga azaba ga suka ce su wahi su karfi za su barazana da azaba ka fahimta wai saboda su masu karfi da haka shi suna ganin barazana ce aka musu da azaba ya za a yi man ashaddu minna quwwatan wahi karfi to shine Allah ya ce musu awalam yarau anna Allah allazi khalaqahunna huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhaduna Allah shi ba su ganin Allah da halicci su ya su kare ba ba san da haka nan ba to shine dai Allah ya aiko wasan su waɗannan mutane annabi Hud a mutane annabi Hud din adawan kenan Allah ya aiko su su ne zaka ji ana cewa ila ajin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaquna yace me yasa ba za ku ji iman da Allah ba me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba to shine lokacin da ya gaya musu wannan to su sun ka bashi amsa suka cewa kamar da Allah ke cewa qalal mala'ul ladina min qaumihi inna lanalaka fi safahatin wa inna lanazunnuka min al-kadhibina sun ka ce ka amma ko gaskiya kai wa mai mutane yake ne sun ka ce mu muna ganin ka kai kana cikin wauta da wawanci ba wai cewa Allah ya koshi din wai wawanci ne ya suna ganin cikin wauta suka ce kai muna zaton hakari ce haka yi ba subhanallahi haka suke ga mashi wata aya suka cewa yahudu ma ji ichna bi bayyin wa ma wa ma nahdu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahdu laka bi mu'minina suka ce kai ya kai ya kai ya kai annabi hudu suka ce mu ba mu bara allolan ba mu barin bauta mu goma kan gana mu saboda waɗannan maganganun naka fa ba za mu bari ba saboda haka ba za mu iman da kai ba in naqulu illa talaka ba'du alihatina bi su'i mu muna ganin ma zan kana taɓa goma kan gane namu ba su ne suka sun kadan taɓa ka hankalin ka ya zama sama sama subhanallahi haka suke gaba annabi hudu subhanallahi to shine dai suka faɗi dai maganganu dai marasa kyau ga sunan daban-daban to shine yana musu wa'azi cewa in ba su yi imani ba akwai tashi alkiyama za a yi tashi alkiyama a kama su abin shi ne suka magana cewa ayyadukum ayyadukum annakum idza mittum wa kuntum tulaban wa izaman annakum mukhrajuna hayhata hayhata matu aduna suka ce yanzu zai zo yazo yana muku alƙawari yace wani abu wai kun ka mutu wai za a tayar da ku a muku hisabi ne suka ce wannan ko alama yana abu ya ne san ta bai yiwa labari ne a ce mutum ya mutu wai kuma a tayar da shi ya ka san ko kafiyar maka haka an ka ci daga da su ba haka suka ce manzo Allah shi ba wai yanzu a ce yanzu a iza kunna tulaban wa izaman a inna lama bu'usuna yanzu in mun ka mutu mun ka rujujjuge mun ka zama kasa yanzu a tayar da muwa wai suka ce manzo Allah saboda izgili fa har lokacin ma suna su samu wani kashi na wata dabba wanda ya mutu wanda ya fara zama gari dinnan sai su zo shi ga manzo Allah suna murmutsa shi aka gaida dan zama gari suna cewa zuwan ganin zaka cewa Allah zai tayawa saboda izgili wanga abin zaka cewa Allah zai tayawa Allah ya ce ba ku bi kyale su qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum Allah ce ka gaya musu ba wai suna ganin sun zama wai kasa da kashi ba yace ba haka nan bane in suna iya zama su zama duci ko kashi ko karhi sai Allah ta rusu wani to shine sai kuma wani lokaci suka suna wata magana ta wata suna tambayar manzo Allah wai yanzu manzo Allah shin wai yanzu wai haddadu watsuna za a tashi alƙiyama su bar duk su ma sai su ma sun sai sun kare wai saboda su suka ga duci karhi gare shi mai mai duwatsun da akwai bisa suna ganin tushi kan ba za a ce duci ya tafi in za a ɗauka ce ina za a kai shi su suka kallo ta ba san wata kujin jibalu kan irin mabushin za a yi ba haka za a sheke saboda kasan haba masu ruwan zama kura za su zama da wadannan duk girman su za su narke zama gwada kasan kura haka za a sheke su to ka gani to shine suka to su haka da su ma sun ga wannan suna musu suna cewa za a a ce mutum bayan ya mutu ya zama kasa da kashi wai kuma a ce a tayar da shi ya ai in hiya illa hayatul dunya na mutu wani haya wa ma nahnu bi bu'usina sun ka ce mu da a rayuwar ta duniya kurin mun ka mu rayuwar mu mutu in mu mutu ba wanda zai tayar da mu ina da akwai zuwa kai wadannan go suna cewa wa ma yuhliku na illa dahar ai zamani ne kawai da in ya halaka kawai in lokacin ka wuce kawai ka mutu shikenan ba wanda shin kiyama ka suka cewa eh to shine suna cewa ai in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban kuma da hadi suka ce kai wannan kai ƙarya ce kikiro ma Allah haka suke wai Allah ne ƙarya ce kawai kago ma Allah ya ce Allah ya koshi ba shi ba Allah ya koshi ba haka suke ga shi annabi hudu din alaihi salatu wasalam shi za ka gane wato su waɗannan kafiran ba karamin isgiri suka yi ba sun yi miyagun abubuwa sosai da gaske malam ga annabawansu to amma duk da haka nan kaga ƙarshe da yake su ba su daga cikin ba ba su kai matsayi al'umma annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to sai yasa sai ya zama su kan irin jinkirin da aka al'umma manzo Allah su ba musu ba to sai Allah ya halakar da su wadin to sannan sai sun ka dawo annabi bayan sun yi izgili sun yi sun yi annabi hudu ya ce musu kai amma ko inni akhafu alaikum azaba min azim ina ji muku tsoron azaba na tara ta yana mai girma in ba ku yi imani ba ku yi imani sun kace kai mu wa sawa'un alaina awa azta amalam takum min alwa'izina mu hadu ɗaya ne ko kai wa'azin ko ka kai ba imanin zamu yi ba subhanallahi haka sun haka mai kai tsaye ko ya yi zama azumi ko ma kai ya yi su duk ɗaya ne gare su in haza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bi mu'azzabina kai mu ƙarya ce ba a mana azaba wannan kana kai ruƙa ce labarai da mutane da wani ka karanta mana